أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan bar kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarun albarka maktabatu darul ilmi unguwar manawaci a nan fadar jihar Gombe barkan da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin nan littafin mu na kaifa nurabbi auladana na babban malami Muhammad Jamilu Zainu rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yin litinin dare na talata wanda yau yayi daidai da bakwai ga watan 11 musulunci watan zulqida hijira yau na da shekara 1446 daidai da biyar kenan ga wata na biyar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata muna karatu cikin wasaya na bawiya muhimma lil'aulad wata wasiya daga gidan annabta mai tarin mahimmanci domin yara ƙanana wannan wasiya malam ya mata nambobi mun karanta namba ta ɗaya har zuwa ƙarshen namba ta biyar yau za mu tashi wasiya mai namba ta shida insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na shidan da ya shi wannan littafi maliki cewa wasiya mai namba ta shida daga wasaya na bawiya shi ne ihfadillah tajidhu amama ka kiyaye dokokin Allah sai ka samu Allah gaba da kai ko Allah iya daura da kai ko Allah yana kusa da kai duk lokacin da ka kiyaye dokan Allah to a lokacin Allah iya ƙara ma tsaro da kariya daga dukkan wata matsala ta duniya ko ta lahira iya daga cikin security mafi zama mafi girma ga ɗan adam shine ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah a duk lokacin da wane cikin musulmi ya fi ka kiyaye dokokin Allah to ya fi ka samun tsaro da kariya daga Allah don mutumin da yake kaucewa haram yake kaucewa shubuhohi yake kaucewa sabon Allah daidai gwargwadon ikonsa to kuma a daidai lokacin Allah iya ba shi kariya daga dukkanin cutarwa ta ɗan adam ko aljini cutarwa ta iblis ko ta ɗan adam duka Allah ta'ala iya bawa ɗan adam kariya a lokacin da yake kusa da kiyaye dokokin Allah ya samu hatta iblis din da kansa yake cewa Allah bayinka masu ikilasi sun fi ƙarfi na ba zan yi harkar da su ba zan halakar da kowa daga cikin su amma illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka masu yi dan kai masu kiyaye dokokinka da kauce da kaucewa abin da ka haramta to waɗannan sun fi ƙarfi na bayan da zan yi shi ana fahimta sai malai ke cewa a ta'arraf ilallahi firraka ya aribuka fi shidda ka yi ƙoƙarin kusanci ga Allah a lokacin da kake cikin walwala ne raka lokacin da kake cikin wadata ka nemi kusanci ga Allah da irin dukkan gabar wadata da Allah ya baka ya aribuka fi shidda shi ma Allah sai ya zama to kusa da kai lokacin wahala ma'ana lokacin da ka samu ka bayar a lokacin da ka fada cikin talauci sai Allah kuma ya baka ko da ka daga hannu ka yi wa Allah kuka sai Allah ya karba maka an bayyanta ka zama to kana kusa da Allah lokacin wadata da lokacin lafiya a lokacin da ka fada wani kwazazzabo na tashin hankalin rayuwa sai Allah ta'ala ya kama daukin gaggawa wannan kuma ya faru ga annabi ayu alaihi salam a annabi yunus annabi yunus alaihi salam lokacin da kifi ya haɗe shi an gane ko wa zannu ni izahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi yunus yayi wa ya ya saba ma wa Allah ma'ana Allah ya ba shi umarni kafin lokacin ya yi ya zartar da abin da aka ce kare zartar sai lokaci ya yi to sai Allah ya fi shi da Allah ya fi shi da shi sai Allah ya kaddara mai shiga jirgin ruwa domin zai bar al'ummarsa domin Allah ya ce zai halakar da ita amma sai Allah ya ba shi tayi ya ce kada ka fita daga cikin sai lokaci kaza da shi kuma annabi yunus alaihi salam sai ya fita kafin lokaci ne kamar a ce karfi fita sai da yamma bayan la'asar shi kuma tun kafin azhar sai ya fita ana bayanta fitar tasa da mutanen suka ga a haƙiƙa akwai azabar za ta zo to sai suke ta neman sa ina annabi yunus za mu imani iya ina ko baya nan ba same shi kuma Allah ya ga sun tsorata da gaskiya su imani kuma sun nemi su rasa ya fice dama kuma Allah cikin iliminsa na gaibi ya san hakan dama ya san zai tsorata su tsorata su nemi su tuba su musulunta amma kafin lokaci kaza shi kuma kafin lokaci kaza sai ya fice to ya fita a hanyar tafiyarsa sai ya hau jirgin ruwa irin kwale-kwalen ruwan nan to ya hau he jirgin ya dinga tangal-tangal haka manzo kibi so kuma wannan mutane suka ce to mu al'adarmu in dai jirgin ruwanmu iya haka to akwai wani bawa da ya guje wa ubangidansa an fahimta akwai bawan da ya guje wa ubangidansa har in man ɗau bawan da ya guje wa ubangidansa a jirgin mu na ruwa to jirgin ba zai zo na lafiya ba saboda ka mu yi ƙuri'a idan muka yi ƙuri'a za mu gano shi ana ƙuri'a sai ta sauka kan annabi yunus alaihi salam ba wata wata suka ɗauke su gaje ba shan ruwa suka ji dama hukuncin da muke gidan duk wanda ya guje wa ubangidansa muka kama shi a nan ƙuri'a ta nuna hito a ruwa za a jefa shi ana jefa yunus alaihi salam a ruwa sai kifi ya haɗe shi irin ƙatotin kifin nan shi ma sai wani kifin ya zo ya haɗe wannan kifin ana ganewa sai ga annabi yunus a cikin kifi a cikin wani kifin kuma a cikin ruwa kuma ga dubu an fahimci wannan ta ga iya shiga gabarinsa gina annabi yunus da yake annabawa su ne namba ɗaya wajen tauhidi da ya kini da sakankancewa tsakaninsu da Allah a daidai lokacin sai yunus ya gaba wanda zai kira an ba Allah sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka ba wani abin bauta da cancanta sai kai ya Allah subhanak tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minadh zalimin hakika ni Yunus na zalunci kaina na tuna na saba ma ya Allah lokacin da ka bani bai yi ba na fitina bar mutane na Allah wannan abin da nayi na zalunci kaina laifi ne ma ya da ya faɗi kalmar dama duk kalma ta alkhairi sama take yi wal amalu salihu yarfa'u to ita wannan kalma ta Yunus ta la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ta tafi za ta yi saba duk sama da take sai mala'iku suna gaggawar bude mata kofa ta wuce saka ce wannan muryar mun saba ji iya ambaton Allah ba lokacin da ya shiga wahala amma tun da yanzu iya neman taimakon gaggawa mu ma mu taya shi wajen bude kofofin sama da wuri domin addu'a ta je inda ake so ta je kaga yayi daidai ta'arraf ila Allah fi raka ya arifuka fi shidda mala'iku suka ce wannan muryar da take neman taimakon Allah agajin gaggawa to mun saba jin ta lafiya karon wata ambaton Allah mun saba ji saboda a yanzu da taimakon gaggawa take nema mu taya ta zuwa wajen Allah da wuri-wuri domin Allah ya biya masa bukatarsa to wannan ka'ida ce duk lokacin da kake so da ka daga hannu Allah ya karba to karka ce tsakaninka ga Allah ba za ka tuna shi ba sai lokacin wahala kasan kamar ɗalibai musamman a manyan makaranti jami'o'i ko haya institution kaga masallaci iya cika ko ana yawan karanta qur'ani suratu yasin to an allike allike tantabul jarabawa a kuma gaskiya bane a liƙe exam ne amma daga lokacin an gama an zo an manna sakamako ka haye shi kenan wani hidda ƙur'ani kuma hin next semester kuma shi kenan to kaga irin wannan wani lokacin za su daɗe suna kiran Allah bai amsa musu amma ana so a matsayin ka na musulmi mumini ahadus sunna ya zama to a kullum akwai wata tasha da ka warewa kanka za ka ke gana da ubangiji ba sai matsala ka zama ba sai matsala ka zama lafiya kalau ma baka da wata matsala ballantana yanzu marasa matsala ba su da yawa ka saba faɗa ma wa Allah ka dinga masa kirari kana yawansa kana tsarkake shi kana girmama shi ka ware lokaci a rayuwarka na wannan to daga lokacin da ka fada cikin wani kwazazzaban wahala kana buɗe bakin neman taimako Allah zai tuna da kai rubutu an bayyana wannan idan kana so da ka fada cikin babu ka roki Allah ya fidda kai daga babu to lokacin da kake da akwai ka bayar lokacin da ka samu kai sadaka kai kyauta kai zumunci a duk lokacin da ka fada kwazazzaban babu to Allah zai tuna da kai rubutu shine fasarar hadisin ta'arraf ila Allah fi raka ya albuka fi shidda ka nemi sanayya da Allah lokacin wadata sai Allah ya san da kai ya tuna da kai da wani lokacin wahala an bai janna wannan karatu ne mai muhimmanci kuma suru ne kuma laƙari ne ko a laƙari ne mana in kana san Allah ya karɓi addu'ar ka da wuri to ga abinda manzo Allah ya faɗa kai kokarin kusantar Allah ba sai lokacin matsala ba wasu akwai wa'ansu wanda in sun daga hannu suna faɗa wa Allah bukata ta sun ga matsala ne amma haka kawai aljihu da akwai akawun da akwai tsito da akwai to shi ba ruwansa da Allah ba ruwansa da addu'a da kaga iya cewa aka ma sa da Allah an yi sallah a sama addu'a da ta kulle ne amma daga ta saki ko ba za a ji labari yasa wani malami yake cewa ai ya kamata masu neman addu'a a kuma malamai ko na adalci ma da wahala a yi karatu ko a yi sallah biyar baka jance da Allah wani iya neman addu'a wala abubuwa sun ci kuɗe wallahi abubuwa sun sun rikice amma lokacin da abubuwan za su buɗe kuma za zuwa ce ko godiya a yi wa Allah ba domin abin da ake nema ya bayar a aba wannan so daga wannan mu'amala ce da muke wa Allah ba mai kyau yanda ka san idan ka faɗa damuwa Allah za ka kira to haka nan idan kana cikin wadata da lafiya kai abin da Allah yake so an fahimta nan تعرف إلى الله في الركاء يعرفك في شدة أدي حقوق الله مالك cewa ka gabatar da haƙoƙin Allah duk wani haƙƙi na Allah ka bare shi wan nas waqtar raka lokacin wadatarka da walwalanka ka gabatar da haƙƙin Allah sannan ka gabatar da haƙƙin mutane haƙƙin Allah shine kamar zakar wajibi an gane ko da kuma abin da ya zama wajibi kakan haƙoƙin mutane ka ba su sannan ka musu kyautatawa ka musu sadaka ka musu kyauta an fahimci wannan a lokacin da kake da wadata yujibuka wakata shidda sai maliki ta to Allah sai amsa ma bukatar ka lokacin wahala idan ka sauke haƙƙin Allah da haƙƙin bayin Allah cikin irin lokacin da kake da wadata to in Allah ya yarda kana fadawa damuwa Allah zai fitar amin jan da jihu to saboda sai mu dau wannan karatu mu dabbaka shi har kar ka zama tsakaninka ga Allah sai lokacin da baka da shi wannan ba daidai bane sai lokacin da wata bukata ta taso ma sai lokacin da ka hango wani abu sai lokacin da kake son wani abu to a wannan lokacin zaka zaka tuna da Allah shi kuma hatta lokacin da yace iya amsa addu'ar mai addu'a cewa yake wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sai ce uji guda a wata da'i iza da al sai ce falliyarsa jibuli ina amsa addu'ar wanda ya yi addu'a a lokacin da yi amma ni ma ku amsa kira ku amsa ni inji Allah ma'ana Allah iya san kyauta Allah iya san sadaka Allah iya san kyautatawa Allah iya san bawa mai haƙƙi haƙƙinsa Allah yana san tausayi gine falliyarsa jibuli ku amsa min duk umman da na ba ku amsa sannan ni ma kuma kuna kira na sai amsa muku Allah ya samu dace sai malaki cewa wasiya mai namba ta bakwai wa alam annama aqta'aka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakul yuqdi aka kai sani ya kai musulmi duk inda kake kasan wannan ka'ida babba ne kai matashi ne yaro ne mace ne namiji ne shugaba ne a'a wanda ake shugabanta ne mai kuɗi ne talaka ne malami ne ɗalibin ilimi ne kowa yi ƙoƙarin sanin wannan ƙa'ida ma'aiki yake cewa wa'alam ka yi sani annama akhda'aka duk abin da ya kuskure ma to lam yakul yusibaka dama can ba kadara zai same ka ba in dai abu ya kuskure ma ba ku kici basu ba ba ku haɗu ba to dama can tun asali Allah ya ce abu ba za ku rufe shi ba wayanka bane ba dabararka bace ba iyawarka bace Allah ne kaddara da matin azal wannan abin duk cutarwar da zai kai kan ba zai cutar da kai ba ka san wannan wannan zai hana ka girman kai wannan zai hana ka alfahari wannan zai hana zai hana ka yadda da kai da wani abu da kake da kamar shi in dai abu ya kuskure ma to dama can Allah bai kaddara zai same ka jifa ne wani harbi ne wani tuntube ne wani hadarin mota ne wata annoba ce wata gobara ce wata hasarar dukiya ce wata kaza ce in dai har abin ya zo kai Allah ya fitar da kai to ba dibaraka bace ba wayanka bane ba determinin naka bane a'a dama can Allah ya kaddara ba zai same ka ba sai ka fawwala wa Allah abin sai ya ce wa ma asabaka kuma duk abin da ya same ka lam yakul yuqti'aka dama tun asali ba a tsara zai kauce maka ba ba a tsara zai kuskure maka ba duk abin da ya same ka ba sakacinka bane ba rashin wayanka bane ba rashin dabararka bane ba rashin bokonka bane a'a dama can Allah ya kaddara zai same ka ko kai ne mangofa akan boko in dai kaddarar Allah ce wallahi sai dawo kanka ba kada wani wani an bayyana wannan wa ma asabaka lam yakul yuqti'aka abinda Allah ya kaddara zai sami ka can dama ba a yi tsarin zai kauce maka ba kun haɗu dole wani fa iya zaune ba abinda zai yi sai ce ban tsallaka titin nan kuma sai mafi kaɗe shi ba abinda zai yi ba domin Allah ya kaddara a daidai lokacin za a bige shi kuma dole ya dole sai ya ji bayan da zai kaddarar Allah ce sai a lokacin a ranar a lokacin kuma dole sai ya ji a wasu mafi da karkaita mamaki don Allah iya jarabar wani ka gabashi da wayo ko rashin dabara ne ko bai yi kaza ba ko baya hikima a'a duk ba haka bane yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam suke tattauna da annabi Adam alaihi salam annabi Adam annabi Musa yake cewa da shi ya Adam anta abuna ya Adam kai ne baban mu Allah ya halice ka a aljanna sannan ya nuna ma wata bishiya yake kar kusance ta wala taqraba hadhihi shajara kuna mina zalimin wannan bishiya Allah ya jalali akan kar kusance ta ita ce dokar da Allah ya sa zai sanya wa annabi Adam wa aljanna shedan yazo da yaudara da rantsuwa da da ya kama kafa da ƙarya ya rinjaye annabi Adam bisa kaddaran Allah annabi Adam ya je ci wannan bishiya da Allah ta'ala ya mai hani akan ta to sai annabi Musa yake cewa Adamu ya ya haka ta Ubangiji ba ya nuna ma bishiyan nan ya ce kar ka kusanci ta ya aka yi kuma ka je kusanci ta Adamu ya aka sai annabi Adam yake sai annabi Musa ya Musa inna Allaha khalaqal maqatira qabla an yukhlaqa bi 500 am annabi Adam yake cewa ya Musa Allah Allah ta'ala ya rubuta dukkan wata kaddara akan kowa kafin ya halicci duniya sama da shekara ɗari biyar. Kunge zuwa na zama namu a wannan ranar ta bakwai ga watan zirgida ta wannan shekara ta 1446 biyar ga mai 2025 to wallahi dama tun azal Allah ya rubuta wannan lokacin zama da dubuwa. An bai fitar nan duk abin da ka ci karo da shi na ƙaddara mai kyau ko mara kyau tun kafin a halicce ka Allah ya halicci kaddar amma yanzu nan shi yasa malamai suka ce tsari irin na Allah to dan adam sai dai kallo da kuma fawwala wa Allah al'amarin a misali Allah ne ya halicci abincinka kafin ya halicce ka ya halicci dukiyarka kafin ya halicce ka ya halitta dukkan wata kaddara kafin ya halice ka domin ƙwarewa irin ta Allah baka isa kuma ka ibin wannan kaddara ba baka isa ba yanzu misali a ce wani ƙwararre ne a harkar gini ka je ka nuna masa filin ka ce tsara ma gida a mahimta fili ne ba komai a kan kawai sai je ce ka fara siyo kayan ɗaki ya girka gado a nan ya sa kabat a nan ya sa durowa a nan ya sa waye a nan eh ya gama shimfiɗin ya ce kuma zai ginin akwai ƙwararren injinin da zai wannan akwai babu to kamar haka Allah yake kamar gini ne za a yi a ce a fara kawo shimfiɗin ginin da liƙe-liƙen ginin da dukkan wani abu da kayan cikin ginin ne a fara kawo a shimfiɗa su kuma a yi ginin da bayan da za a yi a samu kuskure ko da na rabin taku ba za a samu to haka irin tsarin Allah yake Allah ya halittar ma abincinka wallahi kafin ya halicce ka an fahimci wannan Allah ya halittar ma da arzikinka da zaka samu wallahi tun kafin ya halice ka yasa duk wanda ya fahimci wannan to zai huta da tada hankalinsa akan abin duniya kai dai ka bi dukkan wata hanya da Allah ya halatta wajen nema amma neman ka da wayan ka bi isa kuma ka dara abin da Allah ya rubuta ma zaka samu an fahimci wannan kuma wata hikima da za mu ƙara fahimtar karatun shi ne in dai wannan abin rabon kare to duk duniya ba wanda ya sai ana yanzu ko kowa zai ƙi a duniya in dai Allah ya rubuta na kare wala sai yanzu maka ya sa ma ba hoyi ke cewa rabon kwaɗo baya a wasan kuma ko ya hau saman ma sai ya faɗo domin rabon sa ne ba mai shi akwai wata kissa da nake karanta kwanaki annabi a Sulaiman alaihi salam shi dama Allah ya bashi hikima ta magana da tsuntsaye da da kwari Allah ya kore wa Sulaiman alaihi salam magana da su wata rana annabi Sulaiman alaihi salam iya zaune a bakin wani ruwa haka ya fito irin yawon bakin ruwan sai ga wata tururuwa ta ɗauko ƙwayar wani abu a bakinta ko ka ce ƙwayar giro ko ta dawa ko ta shinkafa ta ɗauko a bakinta wannan tururuwan ta nufato ruwan nan gadangada tana zuwa gaban ruwan ita tsaya annabi Sulaiman ya kallanta tana tsaye a bakin ruwa da abin a bakinta sai ga kwado ya fito a ruwa ya zo saitinta da kwadon ya zo saitinta sai ta sa bakinta sai ta jefa mai wannan kwayar a baki ita juya ta tafi hatta tafi sai annabi Sulaiman ya kira wuta ya ce baiwar Allah na ga wani abin mamaki yi mu tsarin bayani na ga kin taho da kwayar wani abu a baki kin zo bakin ruwa kin tsaya wani kwado ya zo kin sa masa a baki kuma kin da kin koma me faru sai take cewa Allah ne ya aiko ni yace dauko abinci akwai wata tsutsa a ƙarƙashin ruwa irin tsutsotsin da suke rayuwa a ruwa to ba ta gani ta haɗu da ciwon gani ba ta gani sai Allah ya ce in ɗauko wannan abincin da kawo mata ni kuma Allah bai kaddara zan shiga ruwa ba ban iya ruwa ba da na zo bakin sai na tsaya sai kwaɗo ya zo sai ya karɓi wannan sakon ya ce kai mata a ƙarƙashin ruwa ba Allah bai manta da ita ba kuma rabon nata da Allah ya tsaga mata sai an kai mata kowace hanya ya same ta kai ma kaddara wa rayuwa duk abin da rabanka ne wallahi ba mai hana ko kowa zai haru akan baya su baya su wallahi sai Allah ya kama shi hannun ka an bai zan da ke ku wannan shine abin da ya kamata mu ƙara tabbatarwa a wannan rayuwa musamman a yanzu da idan ya rufe a wajen dole sai an yi kuɗi da ƙarfi da yake in Allah bai rubuta ka ba cikin masu kuɗi wallahi ba za ka yi ba duk yadda za a yi wallahi ba za ka za ka zauna a matsayin da Allah ya barka ba inda za ka kuce wani matsayi akwai wani bawan Allah shi ma da yake da wani dan kuwa mutumin kirki mai zumunci to shi bawan Allah duk abin da aka bashi to sai abin ya yi saurin karewa da wuri an siya mai wannan kadara an bude mai shago an siya mai jari an siya mai motocin haya duk abin da aka bashi ba sa kai wani lokaci sai abin ya lalace sai ɗan uwan ya ce to wane ka taho ka zo ka same ni kuɗin kawai zan ɗauka da ba haka je ka zo na kan ma ka yi sana'ar ka maɗuɗin kuɗi zan ɗauka da ba ka je ka zauna kawai tunda sarara an gwada waccan an gwada waccan duk ba ta yi ba ka je ka zauna kai ta cin kuɗin kai maka zame kuɗi an ce ya je inda yake din ya ba shi kuɗin lodi lodi ya taho sai haɗarin mota ya mutu a yi kaga da hidi a ce mai mai kuɗin Allah bai da a ce mai kuɗin ba zai haka zai zama to haka Allah yake da ikonsa akan kowa a bai nan duk abin da Allah ya tsara maka a rayuwa na rabanka wallahi ya sani in dai ko ba rabanka bane ba zai sani ba in kasuwa kake ka san wannan in ma'aikacin gwamnati ne kake ka san wannan in dan kodago ne kai ka san wannan in ma me kake na sana'a na rayuwa ka san wannan duk abin da ga ya zo hannunka to dama can rabanka ne Allah zai baka ya baka shi dai lokacin ne zai faɗo hannunka kuma ka nema ka nema ka nema baka samu ba wallahi ka dauka dama Allah bai kaddara wannan zaka sani shi akwai wani shi ma cikin sati biyu muke hira da ya kasar sati biyu yake cewa malam na ga ci na gare shi nace to dama ba rabanka bane ya ga yakuri yace wallahi malam wani ne aka mutu aka bashi gado sama da miliyan 100 kuma shi yaro ne karatu yake ma aure sai yace to shi abin da zai yi a nemo masa shaguna aka zai siya sai ya bar su a matsayin kadara ya tafiyar sa shi dai shago ne ba ruwa zaka bai ba mace zaka bai yace aka yi ta cikiya can aka yi sa aka samu shaguna aka ba su farashi suka zo suka yi ciniki da shi wannan mai kudi da zai shi shaguna ya ce malamin takaice ma mu uku ne akan kayan sai da kowa aka lissafa zai samu miliyan biyar biyar kuma wannan ba wani ciwa-ciwa ba karma karma aikin mu tunda mu farashi aka ba mu muka zo muka buga ciniki da shi nawa nawa nawa ya siya har mun ga mun samu wani abu kaje mun sallama sai ce to gobe zai zo a tura kudin a kawo akawun da za ta yace sun zo da kayan aikin su na tura kudi sai yace to ba su je wajen mai shagon tun da ya fito kasuwa a karko akawun nan ba da yake so a samu wannan kudin iya zuwa sai cewa da kai ni wallahi na fasa sai shagunan ma wallahi na fasa kuma wallahi mai gidansa ne ya ce alhaji ka fasa ya ce an samu masu siya ba ya ce don ma na sai mai zai da kuna wallahi na fasa ko kaje ka siya hakuri su nema abubuwa ya ce wallahi iya gani miliyan biyar da tumbi ya ce wallahi malam har na fara bajar kuɗi ya zo kuɗi ya nuna to ya za a yi na ce wallahi ba rabon kamar kaddara wa Allah dama haka Allah ya so da kai ba rabon kamar kuma da Allah ya yi rabon naka ne wallahi ka sani an bai janna shi ne wa ma a sabon ka lame kulli yin kuɗi aka wa ma aka na aka lame kulli yusi an bai janna malik ya cewa iza mana aka Allahu shay'an idan Allah ya hana ka wani abu falan ya sira ilaika to abun ba zai taba zuwa inda kake ba ba za ka taba samun sa wa in a'taka Allahu shay'an idan Allah ya baka wani abu falam yamna'ahu ahad ba ɗaya da isa ya hana abin ya zo maka in Allah ya baka ba mai hana ka kuma in Allah ya hana ka ba mai ba shi ne lamani a lima a tsaita wa lamu utsi lima mana a abin ta nan shi ne ke cewa ma ya fita hillahu linnasi min rahamatin falamun suka laha wa ma yi musik falamun rusillahu bin ba'ad wa kuwa al'adidul hakim a gane ko idan Allah ya buɗe ƙofar rahamarsa da arzikinsa ga mutane fala mumsik al'aba wanda yake tare arziki haka nan wa ma yumsik abinda Allah ya rike fala mursilahu bi ba'd ba wani wanda yake yazo da abin kuma bayan Allah huwa al-azizul hakim Allah shine mabwayi mai hikima an bin jana gabar wasiya ta takwas wa alam kai sani annan nasara ma'a sabr ita nasara tana tare da hakuri duk abin da kake so ka ci nasara a kansa kai hakuri a mahimta za a ga abin kamar ya wuce kamar ya fitar garabanka kamar an manta sai Allah bai manta ba hatta annabawa Allah iya koya musu hakuri domin shi ne kyauta mafi girma da Allah zai wa ɗan adam haka manzo Allah ya ba wata kyauta da Allah zai wa mutum mafi girma da albarka da yawa kamar Allah ya baka hakuri duk wanda Allah ya masa arzikin kokuri Allah ya gama masa arzikin an gane ko hatta aljanna ma da Allah ya sa ɗayan aljanna aljanna a cikin suratul ra'd sai Allah ta'ala ke ta salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqubad da yace amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku ɗan aljanna sai Allah ce amma bima sabartu sakamakon hakurin ku a duniya shine sai ku samu aljanna amma da kun yi rashin hakuri ba za ku samu aljanna ana fahimtar wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo madina a sai Allah ya kaddara a dinga kallon baitul maqdis ana sallah ita ce ita ce da kibla ba a kallon ka'aba a lokacin yahudawa iskiwa musulmai hudu to kun ce ku ba addinin maza ku kuma kuna kallon alkibla ba kuna sallah kuna kallon baitul maqdis kuna sallah kuma nan ce alƙiblar mu kuma ku kunce kuma ba bai gudawa ba ana ta yi wa sahabbai gori har abin yake zuwa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazala shi ma abin ya fara damu sai yake roƙon Allah a maida alƙibla ta koma Ka'aba mana ya a juyar da mu daga Baitul Maqdis mu koma muna kallon Ka'aba muna sallah Allah ya ji roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a ce a dawo a kalli ka'aba wajen sallah ba sai da aka yi watan goma sha bakwai watanni goma sha bakwai zuwa sha takwas aka yi bayan manzan Allah yana buƙatar su a dawo da su suna kallon ka'aba wajen sallah Allah bai ba su umarni ba sai da aka ɗau wani lokaci domin su ma a koya musu haƙuri ga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya addu'a rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا دمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب دعوتكما فاستقيما النبي موسى عليه السلام يروي الله الله ne ka biya fir'auna da rundunarsa zinatan wa amwala ka ba su kayan ado ka ba su dukiya a wannan duniyar ka musu arziki da wannan amma Allah suna amfani da wannan dukiyar wajen batar da bayan ta yana li yudillu an sabili suna amfani da dukiyarsu da karfin su da mulkin suna suna batar da mutane rabbana damis ala amwalihim ya Allah ka shafe dukiyar ka dauke musu dukiyar ka halaka ta Allah ka yi riko da zukatan su ba su imani har sai sun ga azaba mai radadi annabi Musa iya addu'a annabi Haruna iya amin sai Allah ke cewa qad ujiba da'awatu kuma haƙiƙa na karbi addu'ar na ji roƙon kuma na karba amma fastaqima ku je ku dan dakata zartarwar ku dan dakata an ce sai da aka yi shekara 40 fir'auna bai mutu annabi Musa ne bai addu'a annabi Harun ya ce amin kuma Allah ya ce na karbi addu'ar amma ku dan dakata sai da aka yi shekara 40 sannan Allah ya halaka da fir'auna wannan mai ake so a koya musu juriya da haƙuri da rashin gaggawa da rashin fushi amma yanzu ba wallahi nayi alban nayi to me kai me kai awa nawa ka dauka cikin dare kana addu'a wata nawa kai a jira kana yi wani ba ko addu'a sati ba yayi amma sai dinga korafi wallahi nayi addu'a nan na sa abun addu'a nan har yanzu shiru ko manzon Allah ke ce Allah iya amsawa ɗayan ku matukar bai gaggawa ba isa bai suka ce manzon Allah mai gaggawar sai ce in yace nayi nayi ba amsa ba to yayi gaggawa irin wannan sai Allah ya kyale shi kuma ya amsa masa to daga irin wannan iya koya mana juriya da hakuri yasa addu'a malamai suka ce in dai kai addu'a kai mumini ne ka bi sharuɗan addu'a in dai kayin Allah ya ka sai dai zartar da ita ne tana da hanyoyi guda uku an fahimta in dai ka cika sharaɗin yin addu'a kai musulmi ne mai imani ka roƙi Allah to Allah ya karɓa sai dai yaya za a biya ma wannan buƙatar to shine malamai suka cira da hanyoyi ɗaya zuwa na farko ko dai Allah ya biya ma buƙatar ka abin da kake so ka roƙi abu kaza Allah ya baka ka nemi tsari game da abu kaza Allah ya tsare ka abin da ka roƙa Allah ya baka wannan ita ce hanya ta farko da Allah yake hanya ta biyu ko Allah ta'ala cikin iliminsa na gaibi ya san da wani bala'i da zai taso ma ya cinye ka sai ya hana ka abin da kake so sai ya tare ma wancan bala'in da addu'a an fahimta abin da ka roƙa ba baka ba amma kuma Allah ya tare ma wata musiba da addu'a Allah iya biyawa dewa daga cikin bayinsa addu'a su ta wannan hanya yanzu ya ɗan uwa mu ɗau abin da yake faruwa ƙasa da shekaru marasa yawa tun daga mu ɗau kusa kusa ma abin da ya boko haram zuwa ebola ɗin nan zuwa dai wannan annobar da aka yi ta yi in ba dan addu'ar da Allah ya karɓa ba ai wannan bala'in yanzu aka ce ma ba arewacin Najeriya wallahi dai duk ɗaya daga cikin su ba wanda ba zai halaka da mu gaba ɗaya ba ashe ba mamaki akwai abin da muke ta so Allah ya bamu din sai ya ki bamu sai ya tare mana wancan bala'i sai ya zo PPP ya wuce shikenan muka dawo cikin hayyaci an fahimtar nan amma wallahi harkar boko haram ko harkar wannan adubar corona su kadai wallahi sun yi su halaka mu gaba daya amma Allah sai ya karbi addu'ar wa'ansu daga cikin bayinsa akwai yiwuwar hadda kai hadda ni kayi ta roƙon Allah ya baka abu kaza ya baka abu kaza sai ya ki baka abin sai tare ma wancan bala'i to Allah iya karɓar addu'ar bayi ta wannan hanya hanya ta uku suka ce ko kuma Allah bai baka ba Allah bai tare ma bala'in ba to sai Allah ya mayar da addu'ar ta zama lada hagatta lahira sai ta zama lada ta zama ta nauyaya ma mizanika na awon aiki lada a lahira Allah ba yanda bai iya ba an bai jana amma mu ne muka kusa eh a tambayar ku ne dukkan mun fasan shayin zama gani mu roki Allah kaza ya baka gida ya baka mota ya baka aure ya baka kaza ya baka akwai muke su ba ma san a tare mana bala'i tun da gaibi ne ba mu san shi ba mu gaishi ba sannan ba ma su wa ajiye mana ita a lahirar domin lahirar gaibi ce ba mu ganta allazina yu'minuna bil ghaib an bai jana yasa aka ce a lahira domin Allah ya dinga kudaitar da mu da aikin ladan sai ce a ran lahira ba magana kudi baya aiki yau ma la yanfa umaru wa rabbi ba duniya kudi kake so ba da kadara da sauransu to a lahira ba amfani da kudi me abin da za a yi amfani da shi a lahira lada ne da lada da zunubi su ne abin awon dan adam a lahira in ka ka samu daraja ana girma ka ka samu matsayi to lada gare ka ne yawa in ka ana wulakanta ka ana korar ka ana jeba ka a cikin azaba to zunubi ne jawo a fahimta kuma ita waccan lahirar gida ne wanda ba ƙarshen rayuwa ba ƙarshe in an shiga har abada ba fitowa ba ƙarshe ya sa kai dinga tattalin wancan gidan ka fi ba shi muhimmanci akan wannan gidan wannan gidan ko yanzu ko yanzu zaka yi kuma duk matsayinka duk iliminka duk kuɗinka duk sarautarka duk mulkinka zaka taɓa kamar shi ka san wannan na san wannan amma can ɗin ba dawa kuma ba shi da ƙarshe an fahimci wannan to a takaice dai manzo Allah yake cewa innan nasara ma as hakika duk wata nasara da kake nema a gun Allah to tana haƙida hakuri sai kai hakuri sannan zaka ci nasara maliki cewa an-nasru alal adu wan nafs misali kamar nasara kan abokan gaba ko nasara akan kanka ma ka samu nasara a rayuwanka mutawaqqifun ala sabr an tsaida wannan nasarar sai ka samu hakuri sannan zaka yi nasara harkar abokan gaba da cin kafa da waye da nasara rayuwar ka samunto rayuwar ka ta miƙe cikin nasara to dole sai ka gwama ta da wasiya mai namba ta tara wa annal faraja ma'al kar al faraja shine yayi damuwa yayewar masifa da matsala to dole iya tare da matsalar an bayyana al karb shine damuwa shine samu kai cikin kunci da damuwa to duk inda kunci da damuwa yake to akwai yayewa tana kusa da shi shine fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra amma yita duk inda damuwa ta yi yawa matsi yayi yawa kaza yayi yawa to inda an fawwala wa Allah al'amuran su bude iya kusa da zuwa an bai janna ko akan kanka kai kadai ko a al'umma da yawa wa annal karaba malish kaga damuwa da bacin rai alladhi yanzilu bil mu'min to take sauka zuwa ga mai imani sai ya kunu ba'dahu al faraj to bayan wannan damuwar ba lokaci mai yawa sai kuma a yayewar damuwar ta ne al faraj sai yayewar damuwar ta yayewar damuwar ta zo daga Allah Allah ya ce wa anna ma al usri yusra hakika duk kunci iya tare da sauki duk kunci bayan sa kadan sauki wa anna al usra allazi yahullu bil muslim damuwa da takura da matsi da zai saukawa musulmi sai a ci ma'ahul yusuf wal yusraini muhaqqiq wal yusraini go wal yusrain hasanahu muhaqqiq jami'ul usul li shawahidihi maliki cewa wa annal usra allazi yahullu bil muslim cewa duk wata damuwa da ɓacin rai da takura da za ta sauka kan musulmi sai ya ati ma'ahu al-yusr wal yusrayn sauki ɗaya ko biyu ma zai zo bayan damuwa yini can malaman tafsiri suke cewa da Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra yaska ce al usri na farko da al usru na biyu duk ɗaya ne a fahimta in kalma ta zo da ma'arifa ta zo kuma ta zo a gabanta to duk da yake ta gaba ita ta bayan ta bayan ita ta gaba amma in kalma ta zo kuma da na kira ko da sun faɗa a buɗe to kowace daban daban ce amma yanzu wannan inda suka ce ba yanda za a yi sauki biyu bai rinjaye kunci ɗaya ba fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri to da al-usri na farko da al-usri na biyu ɗaya amma yusur na farko da yusur na biyu ko ne daban-daban an fahimta nan yasa ya ce nan yusurai ne kenan damuwa ɗaya ke ta zo amma kuma buɗe biyu ya zo a bayan har fiye da biyu ba so tari Allah zai hana ka abu ɗaya amma sai ba ka goma abu ɗaya zai zai ma matsala da damuwa bayan sa kaɗan sai abu sama da ɗari ya zo ma Allah iya wani an fahimci wannan sai ma da yake cewa a hassanahu wannan hadisi an inganta shi mu haƙiƙo jami'ul usul shawahidi mai littafin jami'ul usul ya tabbatar da shi kuma akwai hanyoyi da yawa bayan nan masu zo da wasu turuk daban wanda suke karfa hadisi min fawaidil hadis malin shi daga cikin fa'idojin da muka samu cikin wannan hadisi na ɗaya sai shi hubbar rasul alaihi salatu wassalamu lil atafal da manzo Allah yake son yara kanana manzo Allah yana so su amma da a domin soyayya da manzo yake wa kananan yara lokacin manzo Allah yana nan ana sallah da mata da maza a masallaci daya ma'aiki ke cewa ya sha niyyar zuwa sallah da niyyar a tsawaita sallar ayi karatu mai tsawo amma idan ya ji yaro iya kuka to sai ya takaita sallah domin ya sallan wasu ta kula da shi kun ga tausayin manzon Allah har akan kananan yara gaske amma inda rashin kunya sai turawan yamma suna cewa wai addinin musulunci ya takurawa yara da mata da sauransu ina ma rubuta mu musulmai wanda suka san addini ga gabobi rubutu na mu fa manzon mu ga abin da yake saboda yara amma inda kuma ya ce laysa minna man lam yarham sagirana wa lam yukrim kabirana manzan Allah da kansa ya ce baya daga cikinmu ba wanda baya tausayin na ƙasa da shi wanda baya girmama na sama da shi baya cikinmu wanda baya tausayawa na ƙasa da shi baya cikin kaga duk wannan abubuwa ne masu haskaka addini amma sai ku bari ku dinga chatting a banza da wofi ga gabobin da za ku dinga rubutu duniya ta amfana wanda ba musulmi ma ya gane me addinin nan bai kusa ya gane inda rabon sai musulunta ba za a yi ba sai zuga 'yan siyasa da ƙarya da gaskiya da haɗa gabar da yamma duk abin da 'yan midiyar su ke amma ba za ga mutum ya ware feji guda ya yi rubutu a kan zaƙulo wa'ansu haske na musulunci ba da dalilai da da hujjoji ya watsa wa duniya wanda ma ba musulun bai karanta ya ga yaya addinin namu yaya manzon namu yake manzon da yake tausayin yaro a goye har tausayin yaro a goye ya bayyana a cikin halayyarsa da ibirunsa sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan to nan hima da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya son kananan yara sosai wa irkab ibnu abbas kalfahu manzon Allah sai dauko abdullahi dan abbas ma wata ya sashi a bayan sa akan abin hawa an gane ko wa munadatu bi biya gulam li yubayyinahu manzon Allah yake kiransa da ya gulam ya gulam domin ya bayyana masa abin da yake sai yace ya gulam samilla wa kul biyamilik wa kul amayili san yake cewa kullama yukudi yukudi aka lame kulli yusiba wa kullama yusiba kalame kulli yukudi yukudi an gane ku wa alam anna an-nasr ma as-sabr duk wasiya ce manzo Allah ke fara wa dan Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da shi abu na biyu amrul atfal bi da'atillah akwai umarnin hatta yara kananan masu dinga yi wa Allah da wal iba wal ibtiadi an ma'asi kuma hatta kananan yaran ma a dinga nuna musu su ne sanci sabawa Allah su guji sabawa Allah an gane ko yusir lahum sa'ada fi dunya wal akhirah bin wannan iya kwararo musu cikakkiyar samun nasara a rayuwarsu ta duniya da kuma lahira na uku Allahu yunjil mu'min inda shada'i Allah ta'ala iya tsallakar da mai imani lokacin wahala da matsi iza ada haqqa Allah wan nas inda raqa idan ya gabatar da haƙƙin Allah da mutane a lokacin wadatarsa wasiha wal gina a lokacin lafiyarsa da kuma wadatarsa abu na hudu gharsu aqidatu tauhid bi su'alillahi ta'ala a dasa aƙidar tauhidi a zuciyar bawa wajen roƙon Allah wal isti'ana bihi da kuma neman dafa wasa shi Allah ɗin shi kadai wahadahu fi nufusil atfal a zukatan yara ƙanana an ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kaga yaro ne tun iya karami an dasa masa tauhidi a zuciyarsa in zai roƙa Allah zai roƙa in zai nemi tanyo da agaji abun Allah ta'ala zai nemi wa huwa min wajibil walidain wal murabbin sai ma dace wannan a dasawa yara aqidar tauhidi da hada alakar su da Allah to wajibi ne akan mahaifa da masu koyarwa a makaranti sune sune murabbin malaman makaranta malaman makaranta na yara kanana to wajibi ne a musulunce a dinga dasawa yaran mu anana tauhidi da sanin girman Allah da sanin kuma Allah shine mamallakin kowa da kowa ana ganewa a wahiya min arkanil iman ko kuma gharsu aqidatul islam al iman haka ne ko ana nawa kenan na biyar ne ko gharsu aqidatul iman dasa wa yara aqidatu imani bil qadar da qaddara an gane ko al iman bil qadar ke a dasa wa yaro imani da qaddara khairihi wa shari mai kyau kaddar da kuma akasin mai kyau fil abafal anan cikin zukatan yara tunda an ce wa alam anna ma asabaka lam yakun li yuqdiaka wa ma aka daka lam yakun li yusiba a fada wa yaro ne san wannan kaga wannan aqida ce ta sanin imani da kaddar duk abinda ya same ka dama can Allah bai yi nufin zai kuskure maka abin da ya kuskure maka dama can Allah bai kaddara zai same ka an fahimci wannan a dasawa yara ƙanana wannan aƙidar su tahi da ita sannan yake cewa wahiya min arkanil iman shi imani da kaddara dama iya cikin rukunin imani al-iman bil qadri ko qayrihi wa shari ko huluhi wa murhi nan ba da shida tarbiyatu tifl ala ala tafa'uli ka tarbiyantar da yaro akan sa tsammani na alkhairi ne a tafa'ul ka dinga yi wa Allah zaton alkhairi ka in Allah da bana da alkhairi ka insha Allah wannan damar ka wannan kakar ka insha Allah wannan lokacin akwai alkhairi ina tafa'ul ka dinga fatan alkhairi bakin ka kullun ya saba da furta alkhairi to wani ana so a dasawa yara kanana sabanin wa'ansu daga cikin manyan ga ai bana nan za a sha wahala to da waye faɗa ma Allah ya sanar da kai ne eh to aikin ka mana molan ka kam aikin ka gashi kuma Allah iya ba su kunya Allah iya ba su kunya tunda sauki a gonsa yake an sai masara an boyi da shinkafa da dawa da wake dan su ta bala'i kuma gashi na Allah kullun sai ruguzo da su yake kaga Allah ke da ba wanda ya da ilimi da shi agunsu ko yawa wai sauƙin abinci musiba ne agunsu kenan amma ba agun ba manzon Allah duk inda al'amari ya zo to sauƙi yake karba duk inda al'amari bi ya zo to wanda yafi sauƙi manzon Allah yake karba saboda kamar muna bangaren sauƙi su su je tsananin su ta fama da shi an gane da kyau ko amma ba wanda zai ki sauƙi sai mara imani duk inda sauƙi yake abu so Allah ka hada mu da sauƙi a duniya da lahira sai malik ke cewa tarbiyatu tifil ala tafa'ul liyastaqbil alhaya bi shaja'atin wa amali domin ya fuskanci rayuwar gaba da shaja'a da jarumta wa amalin da kuma buri da alkhairi ka dinga zaton alkhairi domin ka shajja a yaron akan ya fuskanci rayuwar gaba da da jarumta da kuma buri mai kyau na alkhairi wal yakuna fardan nafi'an fi ummati yaron ka ya zama fardan nafi'an wa ya ɗaya mai kawo amfani ne fardan nafi'an yanzu ka haifi yaro misali ka tarbiyyantar da shi ya zamto mai addini mai aƙida mai ƙur'ani wanda ya san sana'a wanda ya san girman na gaba wanda ya san mutuncin manya wanda ya san haƙƙin ƙanana to da Allah amfani ne zai kawo da ai Allah ne san Allah ne san kawai iya amfani da zai kawo to kullun ka tarbiyyantar da yaron ka ko ɗalibinka ya zama fardan ne nafi'a ko shi kwaya ɗaya ne ya shiryu to ya zamto rayuwarsa ta amfana da al'umma na yau da ma ana faɗa ɗaya tamkar da dubu ko ana faɗa ko gaske ne akwai ɗayan wallahi da ya fi dubu ma ya fi dubu yanzu ka cika tirela da yan kala da ka yi dubu da su an gane ko masu saran mutane akan wayansu da musu rauni yanzu a samu ɗalibin da zai je koyar da yara cikin da bai musu alheri ba wallahi bisu alheri a samu wanda zai zo ya zauna gun karatu ko shirya kayan karatu ko yi kaza aikinsa kenan iya sana iya girin mahaifansa wallahi ya fi ‘yan kalarin miliyan ba. To ka tabbatar da yaronka ɗalibin ke zama fardan lafiya. Ko ina zai je rayu zai jawo wa al'umma sa'adai. Kuma dama ma'aiki ya ce kairun nasu manyan fa'un nasu. Mafi alkhairi cikin mutane wanda ya zamto iya amfana da mutane. Kar ka zamto guba ga al'umma ko mai ja musu bala'i. Wannan ba alkhairi bane ba daidai bane. kullum ka zamto rayuwarka kana jawawa su alkai suna amfanuwa da kai al'umma da yawa suna amfanuwa da kai wannan shine ce nasarar rayuwa kuma shine riba kuma shine alkai Allah ya samu da cikin su malik ce wa alam annan nasara ma asab ka sani cewa ita nasara duk inda take tana haduwa a samu nasara amma sai an hada da hakuri wa annal faraja ma al kuma damuwa duk inda take akwai waraka a bayanta wa anna ma al usri yusra duk inda kunci yake gabansa kadan sauki ne Allah ya haɗa mu da sauki mun zo gaba kuma ina ganin zamu samu matsaya ne insha Allah idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu tashi kan arkanul islam insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yayi mana ya dauki mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwanta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya da son zuciya ba mu yi kwanta masa wannan roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka cikan mu Allah ka cikan mahaifanmu Allah ta'ala ka sa da mu da su aljanna ce mu kuma Allah ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah Allah ta'ala ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah ya Allah ta'ala ka shirya mu hanya madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah duk masu taimakon addini Allah ta'ala ka taimake su duk masu yi wa addini zagon ƙasa duk inda suke Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala ka samu lafiya mu wani lafiya a waɗanda suke neman addu'o'in mu da namu da nasu duka muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana akwai wata daga cikin mata in hisba da zo ake faɗa min cewa ta zo tana neman addu'a cewa wata ƴar uwarta Allah ya mata rasuwa yawwa Aisha haka haka to yanzu ya ce cewa ko ta mai zuwa ta taimakawa mata wajen karatu aisha yawan da aka mata auren nan bayan sallah eh to kanwata ce Allah ta'ala ya karbi rayuwarta muna addu'an Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarta Allah ya bayawa mahaifan da mu hakuri wannan rashi akwai kuma dagaci namu na wannan unguwa da iya fama da larori na rashin lafiya musan ya sha don Allah ya warkar da shi Allah ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya saka fara yake Allah ka yaye masa da dukkan marasa lafiyar duka Allah ya yi musu da lafiyar sa da wani tare da shi amma larura ta ana ki zuwa ana fatan Allah ya yi masa kuma Allah ya cika masa ladarsa ga yaminin sa sarkin Hausawan ga buka shi alhamdulillah idan mun hada da shi mai fara fito a satin nan wannan satin da muke ya ce wajen shekararsa guda da wata ɗaya ke mutuwa amma ya fito har kasuwa mai kaga akwai alamar sauki Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya sa kafara ne kuma Allah ya ƙara musu lafiya da imani Allah ta'ala ka tuke mu akan bukatu na alkhairi wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya sarhi daga cutarwa da mu gaba daya mahaifansu da damu Allah ya cikin su zuriyarsa da tamu Allah ya sa musu albarka masu kula da wannan ku limamai da malamai da yan midiya duka muna don Allah ya saka kowa da alkhairi da masu sauraron karatu da murka Allah ya haɗa mu alalan Allah kuma ya mi da kowa gidansa lafiya akwai littafin nan ya ɗan yi karanci muna dai tallata al'umma da yake mazuwa karatu suna karuwa wanda yake da iko zai iya kawowa domin al'umma suna amfanuwa da shi wani ya ce su daga jariya insha Allah mu kai ma kana da iko ka siya wa kanka na tsawo da shi littafi ne ba mai wani tsada amma kana zuwa da littafin kana budawa ana bi da iya da fa'ida fa'ida Allah ya samu dace shi kenan ko subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh